بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النسب
nasaba kenan
وسمى dangana dangana mutum ga ga wani abu ko gari ne ko makamancin haka نعم وسماه سيبويه الإضافة shi ba wai ya ambace shi yace ya al-idabatu yace rabawa sai ai shine nasaba nasaba
وابن الحاجب النسبة jibril haji kuma ya ambace shi yace abin da ake nufi da shi shine al-idabatu
بكسر النون kasarantar nomi ولمها da lamma ko kuma a ce al-nusubatu shi نعم ma dai ma'anarsa Bi ma'anar idaba.
dai shi ma ma'anarsa rabawa ne dai
نعم أي الإضافة المعكوسة ai ita ce izafa da ke nufi shi ne izafa wata take makusiya wata ke abu aka saba sabanin irin izafa wanda aka saba irin wannan wanda muke tsara da za a raba suna musafi da musafi ne نعم to ita wannan izafa ce wata ke makusiya نعم Eh, كالإضافة الفارسية kamar iz- izafa makusiya ta mutanen faransa نعم
ita ma irin wannan makusiya ce sabanin wancan wanda muka muka faɗa muke kai muke kai ta ta na hau إيه
eh wanda za ka faɗi kamar ka ce misali kamar ka ce abdullahi abu ne kara ba su zuwa ga ga- ga wannan نعم ya zama mutafi ilayhin wanda aka raba ya zuwa ga rikin shi ne a ƙarshe مم.
shi kuma abu din shi ne a farko to ita ma kuzi zai ta zama sabanin haka kenan نعم sai ka zama sai ka zama kamar ko na kuzi zan karaba din shi ne a farko shi kuma wannan shi ne a ƙarshe نعم ta zama a kuzi ya kenan ya faransa suke yin munafar ita ma kamanta
ويحدث به ثلاث تغييرات za su daga yiratin a jirkita guda uku ya hadu da yi kace yana faruwa da shi idan an ci za a yi wannan nasuwa da akan samu canji canji haka la uku
نعم لفظي akwai lafazi ومعنوي akwai ma'anawi da وحكمي kuma hukumi فالأول na farko زيادة يا ياء mushaddada shi ne karawa ya mushaddada san wata ke abin yi wa shadda في آخر الاسم a cikin ƙarshen suna مكسور ما قبله wanda yake kuma abin yi wa abin da yake kafin ita a yi masa kasra kaga wannan lafazi ne lafazi ne yake canjawa
نعم لتدل على نسبته domin ta shirya a bisa danganin sa إلى المجرد min ha منها zuwa abin da yake matsaraici min ha daga ita zuwa abin da yake ba tare ba tare suke ba kana son karaba wani abu kamar misali mutumin sham ne rajulun ne mina shami kana son karaba ka ci shami نعم
to kaga na farko ga ya mushaddada sannan ga maksurun ma qabla shine mimin na amma ta kisra نعم kuma tana shiryawa na a bisa dangane ya zuwa eh, nisbar shi sham din irin mujarrad min hayi zuwa abin da yake masa da shi gare ta da can ba tare suke ba yanzu kuma ka hada su.
نعم eh
منقولا إعرابه wanda yake إليها abin cirowar irabin sa ila hayi zuwa gare ta kuma yanzu kuma dillin irabin shi wannan sunan ya koma kan wajen yada نعم shi za a wal irabin نعم kaga shamu ne da da ga neman shi ne kace yanzu kuma tun daga kawo ya dan yanzu ya zama kamar abu ɗaya ne إيه.
saboda haka dillin irabin da za ka yi kamata ke wa neman na shi ne zai shi za hau ka yi wa kan ya kuma نعم كمصريين kamar misriyin mutumin misra ko وشاميين kuma shamiyin mutumin sham ko وإراكيين kuma iraqiyin mutumin iraq
نعم والثاني na biyu سيرورته اسما للمنصوب shine zamo suna ga abin danganawa shine abin da zai zama wannan kuma ya zama alawi ne نعم
ya zama idan ka raba shi zuwa wannan din ya zama ya zama suna ne ga wanda ka dangana zuwa gare shi نعم misali in kace shamiyin wannan mutumin sham ne a ga ya zama kamar sunansa ne مم.
shi shamiyin shi ne نعم yawa shi wanda ka dangana shi zuwa sham ne a ya zama kamar sunansa ne نعم ko نعم Mm.
والثالث na uku kaga wannan a ma'ana ne a yake zama wannan tunda an ce mutum ya sha kaga ya zama kamar sunan sa مم.
na uku kuma shine wanda yake mu'amalatuhu mu'amalatu sifati hukumai al-mushabbaha hukumi kenan shi na'am kuma shine zai zama mu'amala na irin mu'amala ta sifa mushabba fi raf'ihi az-zahira ke rafa anta zahiri wal mulmar mulmari mudmara kamar da sifa mushabba take ta rafa anta zahiri ko mulmari bid-diraj duk iradin da yawanci wannan shine yawa- yafi yawa- yafi yawa wannan zuwa ya zo ya- sifa mushabba an ta rafa anta zahiri ko da mai
ka qaulika an faɗin ka zaidun qurashiyyun abu kamar kace zai dokura shi yin abu ka kurashiyin abu yanzu kaga kurashiyin din nan shine yawa abu hudun nan kurba ba ka ce a bahu ba ka ce abu hudun na'am to kaga wannan abin nan ne
na'am wa ummuhu ko misriyatun kuma ummuhu misriyatun kaga misriya ce kaga dan nan ke zuwa misriya shi ma dai kaga rafa ce duk wannan dai kowane daga ciki rafa zai zama zai yi aiki ne kamar da dai su ba musabba za ta yi aiki yalla lamiri ne ko kuma a akan zai suna zahiri ne kaga kamar quraishi yin abu kaga ayi suna zahiri rafa ne abu na abu ko na'am yawa ko ummuhu misriyatun na'am kaga lamirin yawa yau kuma wannan hudu lamirin ce yawa mm,
to kowane dai kamar irin wannan aikin to wannan haga a hukumi kenan a bangaren hukunci kenan na'am wa yuhzafu li tilka liya'i sata sha'il na'am ana akan shafe abubuwa guda shida fil akhiri ga wannan ga wannan yadan a cikin ƙarshe wato saboda dalilin zuwan wannan yadan akan shafe abubuwa abubuwa ha guda shida
al awwalu na farko al ya'u al mushaddadati yawar da take almushaddu da su abin yi wa shadda al waqi'atu ba- ba'da salasati Zuwa ahrufin bayan harafi guda uku yawar ta zo tana da shadda kuma ta zo bayan harafi guda uku to akan shafe ta idan an zo za a yi ba na'am sawa'an kanat ta za'idatan kasance daidai ta kasance da- za'ida ce ita wacce zo bayan harafi uku na'am kamar yanzu kakul kamar kursi kursi na'am wannan yadin za'ida ce aulin nasabi ko kuma a ta nisba ce asalin ta dama can ta nisba ce yanzu kuma kake son zaka zo ka kawo kuma wata ta nisba wanda zaka dangana shi zuwa wannan na'am eh
na'am ka kamar shafi shafi'i shafi'i ne kaga wannan yar ta nisba ce wacce dangana shi zuwa ta dangana shafi'i to kuma yau shafi'i din ne kake son kuma ka dangana shi ila yau ka kawo masa wasu kuma kuma ya ta nisba na'am to sai ka cire wannan yar na'am wata take ta farko sannan sai ka ci- kawo wacce nan wacce nan ma kurci din sai ka cire wacce za a idan ka cire wannan mai shaida din sai ka kawo wata irin mace da kuma kaga dai kaman baka cire wani kenan eh za a gani amma a zahiri din ka cire na'am to da ka bata za a sami ya guda hudu ne za su hada wajen mm, ga wacce yar dama mace da za ta ita ta farko ta kurci din mm.
kuma yanzu ga wannan yau kuma ta nasu ba ta zuwa ila yau sai a sami ya kuma guda hudu kenan a wajen da shi sa shi ya nuna maka kenan cewa ashe an shafe wacce na'am karahiyatu isma arba'u ya'ati don kin taruwan ya'u ya'u'i guda wata za su yi taruwa ga ya mushi da ta nusuba wata ke guda biyu ce ga kuma ya ta ta asalin ta nusuba ɗin ko kuma ta za'idanci
na'am wa yuqaddaru hina idhin ana kaddarawa yayin nan anna al mansuba cewa wanda mansuba abin danganawa wal mansubu da ilayhi wanda aka dangana zuwa gare shi ma al ya'i tare da ya al mujaddadati lin nasabi wata ke abin sabuntawa don yin nusuba ita yadda aka zo aka sa ta wannan sabuwar ta nusuba ɗin nan na'am gairuhuma waninsu ne biduniha ba tare da ita ba wato abin da za a kaddara shi ne cewa idan ka ce shafi'iyyu ko kuma ka ce kulfiyyu to wannan yaɗin da aka zo aka cire aka zo aka sa wata yaɗin wata ke mushaddada din na'am to wannan yadda aka zo aka sa ba ita ba ce bidune ha idan babu wannan yaɗin saboda haka yanzu idan an ce kulfiyyu mm, kursiyun sai ka ɗauka cewa a bisa wani ne daban wani abu ne misali kamar mutum ne a ce sunansa ne aka kira kursiyu na'am to sa wannan yaɗin da ka zo ka sa daga baya sai ta zama wancan kursiyun daban wannan kuma da ka zo ka sa ta yi nisiba kuma ita kuma ka sa ta yi ta nisiba haga ya zama daban kina da wannan da wannan suna da bambanci kina na'am to shine abin da yake nufi sai ya zama ita yaɗin shi sa yake abin dangana da kuma wanda aka dangana zuwa gare shi ma alayya tare da ya almuzid da ce wanda ke abin sabon nasibi sai ta zama gairuhu ma biduniya na'am
sai zama ba waɗannan ɗin ba ne duniya idan babu wannan yaɗin na'am da aka sata ba na'am wa li hadha taqdiru akan wannan thamaratun akan wannan kaddarawa ne idan an fahimta shine zamu samu fa'ida da tazharu take fi nahwi bayyana a cikin bukatiyun a cikin bukhari haka ne
wa a cikin misalin karasiyun bukhari ko bu- karasi idza summiya bihi ma idan muzakkar aka ambaci sunan muzakkari aka ce karasi din ko bukhari aka ce sunan sunan mutum summa nusiba ilayhi sannan kuma bayan haka sai aka zo kuma aka dangana shi zuwa aka dangana mutum kuma zuwa buhatiyin nan a Na'am.
yanayi aka ce za a dangana shi ko na'am kuma karasiyin nan na'am fa innahu qablun qabla an-nasbi to idan ka duba yace fa inna me fa innahu qabla domin an-nasbi cewa shi kafin a dangana shi zuwa yan nasiba din nan mamnu'in mamnu'un muru'un ne min sarfi.
sarfi in ka dangana shi sai ga an hana shi sarrafa na'am yana son ya gaya maka ne maganar da ya gaya maka ba cewa idan kafin a sa nuni a kafin a sa ya ta nisiba da kuma bayan an sa yu- ya ta nisiba akwai bambanci jijji za ga su da yaɗin ne amma kuma za a ga akwai bambanci domin matsalar yanzu kamar buhati ɗin ko karatu yanzu idan ka ce sunan mutum ne muzakkari na'am.
ai ya ana awon mufa'ilu karatu Mm.
ko na'am to kaga ashe kenan yaɗin nan da suka haɗu guda biyu ashe yaɗin nan ta farko ta awon mufa'ilu ya ta ƙarshe kuma lami ta tsaya matsayi na mufa'ilu na'am kafin haka ne ya zama muntahar jumu'i Mm.
muntahar jumu'i kuma malamin sarfi na'am ko na'am saura ga alamiyanci ga kuma ko da shi dama sun illa ɗaya ce ta ta ta mai sunansa muntahar jumu'i illa kwa ɗaya ce take hana shi illa take hana shi sarrafa sarrafa saura ga muntahar jumu'in nan kaga ya zama kawai ta wannan ma ya zama baya sarrafa shi guda wannan. to idan yanzu ka zo ka ce bari ka cire wannan yaɗin tun dama an ce idan aka zo aka samu irin wannan ai ana cire ta ne a kawo yan nisba ko na'am to sai ka cire shi sai ka kawo yan nisba na'am to yan nisba kuma ita kuma dama mu da za ta ita na'am kaga ashe kenan yanzu idan ka ce karasi yu kaga ashe kenan bai zama mun tare da wuri ba eh domin bai zama karasi yu ba Mm.
a'a ya ce ita kadai a dunkule ita ce yanzu kai na'am
can kuwa ya daya ta mafa'i ce ya kuma ta karshe lami ce.
na'am kaga ashe wancan ya auna awon mun tare da wuri na'am amma a wannan idan ka cire wancan ya din ka sa wannan ya ji jami'i gashi duk abu ɗaya ne eh amma kuma ba da- ba za ka cire mun tare da wuri ba wannan kuma zai sarrafa na'am domin me ya auna anan ya auna maka illu kenan kake son ka ci na'am wannan ko ai ba ma- ba mun ta hanji ne haka ne.
an gane ko Eh.
to shine abin da yake magana da wancan cewa idan ka zo tare da abin dangana da idan ka dangana shi zuwa yawo take a almujaddatul nasbi to gairu kuma na'am idan babu ita to ba fa ba su ba fa su bane na'am yawa kaga a can wajen yanzu babu yan nisbar wani abu ne da Eh.
aka ba ka sa yan nisbar ya zama wani abu wani abu daban yawa to shine abin da yake magana da wujudu sigatin muntahal jumu'i saboda mai saboda a wancan mun samu sigatu mun da haljimu kamar mafa'ilu muka samu Mm.
buhati yu biyu
saboda kusa itawarin amsal sai ka cin da sai kai idigama ɗaya cikin ɗaya sai ta zama sai ta zama wannan amma ya nan ita ce lamun kalma yanzu anan na'am nazarar lima qabla tasmi domin duba ga abin da yake kafin ka ambace shi kafin ka ambace shi da cewa suna ne na'am misali yanzu buhati yu ka ambace shi suna ne amma yanzu kafin ka ambace shi ai sigar sa ta awon mafa'ilu shi mafa'ilu ko mun ta haljimu sura kaga ashe anan wajen da ba dan wannan ba anan wajen sai ka ce ga alamiyanci ma ga kuma ga kuma wannan Ga illa kuma.
ta da ba dan shi mun tare da mu idan ma illa ɗaya ma yake bukata na'am ya zama bai sarawa ba na'am dan sai ka samu ma ga kuma ƙarin alamiyanci ma ya ƙara zama to kafin ka ambace shi ma dama can ya ambaci malayan sarki dama ya auni malayan sarki saboda mun tare da mu na'am fa inna liya domin ya min bu- min bunyatil kalmati tana da ginin ginin kalmar kamar lamun kalmar ita ya din ta buhati da na'am ka samu a wancan lokaci wa ba'da an-nasbi bayan ku ka zo ka sa nisba ka cire wancan yar yasiru masrufan zai zama abin sarrafawa li zawali sigatil jam'i domin sigatar jami ta gushe biya'in da nasbi ya ta nisba Na'am.
yanzu ya nisba ce ita kai da adin kulawar dama mu shida zaki ita an zanta ita ce ka zo kasa na'am kaga shi nan ba zai sarrafa ba kenan na'am to shi zan nan inda za a gane ba mace in ba haka ba wani sai ce a don ka ce kursiyu masala Mm.
an ce a cire wannan yadan a kawo ya to me haka kenan ai ba za a gane wani bambanci ba amma a An nan wajen koma kaga gefe.
eh sai an kuma haka nan sannan za a ga Na'am.
samar- samarar abun da cewa a cikin cirewar da ake da dawo da kawo wata nan akwai bambanci a shi na'am yawwa wa in sumiya bihi mu'annasun idan aka ambaci mace da shi fa yakunu mamnu'an min as-sarf sai ya zama mamnu'a ne mina sarbi walakin lil alamiyyati sai dai anan wa ta'yid dalilin da yasa zai al-ma'anawi kasance mamnu'a mina sarbi ne anan kuma na farko akwai alamiyanci haka ambaci mace da shi wa tanisul ma'anawi kuma akwai tanisul ma'anawi kuma na cewa har ila yau yau kuma mace aka ambata amma kuma ba a kawo wata alama wadda za ta nuna cewa ga tanisi ba wanda an san ka'idar tanisi a ga kota ko makamancin wannan ko Mm.
to ba a ga wani ta ba ko kuma a ga ɗaya daga cikin alifan nan ko na'am ko mamdudi ko ko makamancin shi makasudi ne da za a gani a nuna cewa abin nan to gashi ya zo kuma babu ɗaya daga cikin wannan alama na'am wal to an afsahu tarihi ma'anawi kenan to mulki fasaha fi nahwi marmiyun a cikin misalin marmiyu min ma'i hidaya aihi za'idatu da abin da ɗayan ya ya ya'yansa guda biyu take za'ida ce hazfuhuma shine ka shafe na'am shine ka shafe shi ta wannan yaɗin ka shafe su ita ce afsau kenan na'am eh shi na'am ma kaga anan wajen ah, ka kawo shi kenan eh to shi ne din ne shi din ne eh ba mu zo wancan nan wannan kitan magana ba
na'am wa ba'dhum a gane ko kaga anan wajen can wancan wanda muka yi magana mun yi magana akan kursiyu ya din mushaddada ita ce gaba daya za'ida na'am ko na'am to yau ko da muka yi magana muna magana ne akan nan ɗaya daga cikin yadda take take za'ida amma ɗaya ba za'ida ba ce domin marmiyun ka gama daga marmari a yi haka kawai dama asalin akwai wata kenan ya ɗan wajen yauwa
wa shi ba ma shi ma in an sami irin wannan din to sai a masa hukunci kamar yadda aka yi wancan hukunci na cewa wancan mai gan mai kwanci din can kaga ai guda biyu ne za a idan biga baya shi da aka shafe to shi ma wannan din wanda take kwaya ɗayan sai ita ma a shafe ta Na'am.
shi ma shi ne abin da yake nuna
wa ba'dhum ba a lusu kuwa ya- yu- yahzufu al-aula Ula.
ula yana shafe ta farkon
na'am sai za a yi sai a shafe ta farkon
na'am wa yuqlabu ath-thaniyatu wawan Eh, ya shi juye ta biyun kuma yake zama wawan sai ta zama wawi kuma har ila yau ta biyun sai canza su ta koma wawi
lakin ba'da ba'da qalbiha alifan bayan amma kafin ya canza su koma wani sai da ya fara sai da ya juya su koma a liki tukuna kamar misali ka ce marma yun kenan masana na'am marma yun na'am ko na'am abinda kake son ka faɗa kenan eh, kaga in haka ne ah, za ka shafe ta farkon a wancan mun yi magana su kuma ma ma'an gaba ɗaya wancan wannan ba lokacin ya zubar kula zai shafa ta farkon misalin mamaki nan wai kula misali bai ya same to amma ta biyu kuma sai ya zama an canza ta koma wawu amma kafin a canza ta din sai ta koma an biya ta an ta koma alifi na'am saboda me li taharrukiha saboda wasalinta kaga marma kace ai na'am ko na'am kaga ga taharruki da wanda ta yi ma Ma kabla qabla.
haka kuma abin da yake bayan ta na'am misali kaga kaman ka ce marmaya kenan na'am abin da zaka ce kenan ko na'am marmaya eh to do- domin abin da ya faɗa kaga cewa yayi za a shafa ta farko eh, misali in ka ce marmiyun ne na'am ko na'am kaga kaman in ka koma akan marma ne sannan ga wata kuma ya din a can gaba ko na'am na'am ya zama misali marma ka ce ya kenan na'am ko Na'am.
ya koma a gani to sai yace za a shafa ta farkon kaga marma din kenan za a shafe ta na'am ta biyun kuma marma ya kenan zai zama na'am marma ya eh abinda zai- eh, abinda zai zama kenan eh marmaya abinda zai zama kenan ko Mm.
to wai kulabu sani ita kuma ta biyun kuma ita wacce ne sai kamar da ta koma wawi kuma a ila yau na'am amma kafin ta koma wawi saboda sai ka canza ta koma a Dalili.
saboda me saboda me saboda ga Imtithali maɗin nan ma qabla.
yana da fata Na'am ita kuma tana da wasali na'am marmaya na'am sai zama marma ko na'am ka ka ya kuma koma kamar kusan asalin yadda yake to kuma har ila yau shi wannan abun kuma zaka tuja shi kuma har ila yau alifin ya kuma kowa wawi wawi kuma na'am sai zama marma da kuma wa kenan
Mm.
marma ko Eh, wawun kaka ce wa amma kuma ya kake son kai za ka kawo kuma ya ta ta nisba na'am mutum da za ka kawo ya ta nisba duk abin da ke bayan ta a dole ya zama kisra na'am sai ya zama marmawiyun
na'am abin da ya kamata ke ya zama na'am sai ya zama marmawiyun na'am wato a shafa ta farko eh ta biyun a yi kalbinta eh ta koma da alifi da kuma alifi da farko yawa dalilin abin da ta koma alifi saboda ita ta zama mutaharrika Eh, kuma abin da ke bayan wato ta yana mujanasa da wasalin da yake yawa na'am kaga sai ya zama marma ke marma ta koma kamar kusan arzalin yanayi na'am don ta koma marma kuma har sai ila kuma a yau yi kalbinta sai kuma a kwalbinta kuma ta zuwa koma wawi kuma na'am sai zama Marmawa.
marmawa na'am kenan na'am to kuma ga yanzu ba da kake son ka kawo da mushadda dace na'am marma wayyun ya kamata ya zama Eh, to amma kuma kaida ita yanzu zuba ya kamata abin da yake bayan ta ya zama kisra ce kisra ne eh.
sai zama marmawiyun na'am
abin da ya kamata ta zama na'am Mm.
na'am isa yace lakin ba da kalba alifan bayan an canza ta kuma alifi bi Fatatullahi taharruka ala awwalin- wa bi tahu ma qabla
na'am na'am an Yau.
kita ma kaula eh saboda ta- ita ta zama tana da wasali ka ce marmaya kuma har ila yau ga mimi kuma shi kuma yana da fata na'am wata kula Allah a wari idan ka tafi a bisa na farko wanda su shafe ta suke marmawi marmiyin din ai mun faɗi dama guda biyu mun ce a fitawu shine ka shafe yadin kawai na'am sai ka kawo yan nisba Na'am.
kamar yadda kai a na farko na'am saboda idan mun tafi a wancan magana sai ka ce mar- marmiyin kawai na'am ka shafa waccan yan guda biyu ka ka kawo yan nisba ita ma mu shaddada ita ma ka ce marmiyin na'am kaga dai an kaman ba canji kenan eh wa ala sani idan an tafi a bisa na biyu wannan wanda muka yi magana kuma kuma sai ya zama marmawi marmawiyo na'am shi kuma kamar yadda muka yi magana da shafe-shafen da kalbi kalbi da kalbin da aka
na'am wa ya ta'ayyana fi nahwu hayya shafe wannan dai shi ke ayyana a cikin misalin hayya ka kuma yau yau kuma ba ba ba harafi uku bane kafin ya mushe da kira Mm, wancan wanda muka yi magana na sama kaga ya harafi uku yake na'am kamar wasu kursiyo kafin a samu yaɗin mushe da Na'am.
wannan kuma harafi ɗaya ne
wa dayya da kuma ɗayya
mimma waqa'a ta fi daga abin da suka abu cikinsa ba da harfin mutum wahidin wahidin bayan harafi guda ɗaya
fatwa fitiha fitiha ula ula fatiha da ulahuma an aka fita ta farkon su misali ga ga ha da da na'am wa raddaha ila alwawi raddu ha ne to radduha da je da ita ilal wawi zuwa wawi in kanat Wawu.
wawu asluha asulu ha idan kuma asalin ya zama wawi ne na'am kaga abinda zaka yi hayya din nan sai ka mai da ita ta koma ita wannan yadin ta farko sai ta koma menene asalin ta sai ka duba a gani ɗaya da aka yi idigamin cikin ɗan na'am menene menene wannan ɗinta Sannan.
haka misali ɗawa kaga ɗa- ɗayya ya ɗawa ne na'am asalin sa eh, kaga akwai wawi kenan na'am na'am wawun ne aka mai da shi ya koma ya- ya koma ya Na'am.
ya kai izamun su suka zama ɗayya na'am to mutum da haka ne kaga za ka mai da ita koma wawi ta koma kai eh ta koma wawi na'am tunda asalin ta wawu ne Mm, kaga sai ka ce dawa na'am dawa na'am an gane ko na'am to abin da yake magana kenan a warar da hayar wawi in kana asalin hawa sannan kuma bayan kayi wannan kuma wa kalbin sa ne ta wawun kuma Na'am.
ai ila yau ta biyun kuma zai kuma mai da ita wawi kuma na'am kaga ɗayya ne ta farko sai ka duba me asalin tawawi ne Mm, sai ka ce kamar kamar tawawi na'am kaga dama dawa kenan eh ko dawo kuma ka ce dawa kenan Mm, misali to ta biyun kuma har ila yau ita kuma dama mutlakan sai kamar tawawi ko ma wane ne na'am
kaga ya zama dawa wa kenan dawa wa na'am ko Na'am.
ya ya jin zuba kuma na'am tun daga ya ya jin zuba kuma a dole wannan wa ta ji Wawiyya.
ya koma ya koma da biyu dawa wiyun kenan na'am ko na'am inda ka ce dawa wiyun masala Mm, To amma ba dama tun da shi abin da yake bayan wannan ya tarihi ba dole ya zama kusuri maksuri dole sai ka ce tsawa wiyo qawiyun yawa na'am to ka kuma idan hayye ce ita kuma Mm, hayye ita kuma sai ka duba a gani asalin asalin ta haya ne to kaga a cikin nan ba wawi bane shi ma sai ka mai da ya farko da koma ya na'am kaga sai ya zama haya ko na'am ko haya matsala eh haya ta biyun kuma sai ka mai ta koma wawi kuma na'am ka zai zama haya wa kenan Mm, haya wa na'am sannan ga ya kuma ta musu haya wayyun kenan na'am dole kama wawun kai mata kira sai zama haya wiyu na'am
san da aka ce eh kaya eh daga hayya aka ta farkon eh ya da biyan alifi ne a hadiya ce ai asalin ta za ka kona kawai haye ke nan eh zai zama hayaya hayaya ba Na, ita amma tun da hayaya.
alibi ne dama karewa yake da shi alibin ne amma ya ce amma me me alibi a sama eh a ga ya akwai akwai shi irinsu da yawa ko sai a mai da shi wawi yau sai kamar da shi wa kuma mai da a karshen yauwa yauwa yauwa
na'am ka dawo abinda ya koma ya tun da da ba dan ya bace ai ba za a ce hayya ai riga min ya ci ya ba shi nuna maka kenan cewa wannan ya din biyu su guda eh, biyu ce wacce ta karshen ma ba wai da aka ce wa din ba ana nufin alifi ba ne ana nufin ya ne na'am ka dawo wiyin shine kamar dawa wiyun wa haya wiyin ko haya wiyun na'am alhamdulillah alhamdulillah wannan hayya